أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara godiya jinjina da yabo ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da amincinsa mukan samu daman zama wannan guri domin karantan juna bisa ga abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na ilimi kuma wannan shine darasi na tara kenan ko daga cikin jerin darasan da Allah ya sa muka faro a wannan littafi a wanda ya fi shahara da shiriniya muna harfin ta'i ne ko? na'am to masha Allah barakallah za mu tashi ta kan nafahu hibzul ilahi wa saunuhu haka ne? na'am na'am na'am na'am ta kan nafahu hibzul ilahi wa saunuhu wa ta'ayyiduhu fi kulli halin wa aunuhu ومما به قد خصه الله كونه تنام عيون الغافلين وعينه بما شهدت في ليلة في ليلها قد تخلت تكنفه حفظ الإله تكنفه حفظ الإله سكتي حفظ الإله karewan ubangiji takannafahu ya kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana Allah ya saukar da kariyansa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kariyan nan ya kewaye shi gaba da baya sama da ƙasa ko ta ko ina Allah ya kare shi wa saunuhu da kuma kiyaye wannan nasa da ya masa Allah ya kiyaye shi kuma ya saukar da wata kariya ta musamman tare da shi ta tawagan mala'iku suna kare shi suna kula da shi wa ta'yiduhu da kuma karfafa shi yake yi fi kulli halin a kowane lokaci wa aunuhu da kuma taimakon sa da yake yi amma za Allah da sallar sun ya zama dangatan Allah ya samu kariya da kula a kowane lokaci wamin ma bihi kad khassahu Allah wamin ma kad khassahu Allah bihi yana daga cikin abin da Allah ya keɓance shi da shi kaunuhu shine kasancewar wannan manzo tanamu uyunul gafilina uyunul gafilina idanun gafalallu tanamu tana yin bacci wa ainihu amma shi idanunsa bi ma shahidat fi layliha qad takhallati sai kace wa ainihu alhanin idanunsa ko kuma idansa qad takhallati ta wofinta bi ma shahidat fi layli fi layliha da irin abin da ta gani na shan mamaki a cikin daren da aka yi Isra'i da Isra'i Miraji da ita wato ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kariya kasance cikin kariyan Allah ta ko'ina dama da hagu sama da ƙasa gaba da baya kariya ne ya samu daga Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah ya ɗaukaka shi Allah ya taimake shi a kodon lokaci ya ƙarfafa gwiwansa kuma yana daga cikin abin da Allah ya keɓance manzo sallallahu alaihi wasallam shine idanunsa a yayin da idan gafalallu suke bacci to shi idanunsa ba sa yin bacci saboda irin abin da ta gani na mu'ujiza da mulki da buwaya da bunƙasantuwa irin ta Allah subhanahu wataala lokacin daren Isra'i da Mi'raj yana daga cikin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu kulawan ubangiji da kariya da ƙarfafa gwiwa ya sami ƙarfafa daga Allah wani lokaci Allah yakan saukan masa da ayoyi wato duk lokacin da kafirai suka kokarin karya mashi gwiwa karya logonsa Allah sai ya saukar da ayoyin da suke lallashinsa ya haƙuri zai ci zai ci nasara Allah ke cewa wasbir wa ma saburka illa billahi wala tahzan alaykum wala taku fi dhayqin mimma yankuruna wani lokaci kuma Allah sai ya saukar mashi ayoyin an ayoyin da ke nuna idan to yana tunanin an karyata shi to ai annabawan da suka gabata ma su an kareta su wa in kadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablika ja'u bil bayyinati was zubur can can a aliman kuma bil zubur ka gani amma dai wal akibatu lil muttaqina ka gani wala kad istuhzi'a bi rusulin min qablika a gani fasabaru alama kuzzibu hatta atakum nasruna Nas- nasruna ko a an'ami wannan kuma wala kad wala kad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una to haka Allah ya rinka mishi waɗannan suna ake ce musu ayatul tasliya ayar lallashi da annabi Allah sun ta'ala ya rinka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani sai ka ji wani gurin ma sai ce mishi fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul wala ta wala tastajil lahum gaggauta musu addu'a na halaka to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan kulawar da kuma gishi 100 bisa 100 100 bisa 100 Allah karan manzo sallallahu alaihi wasallam daraja takan nafa bi ma'ana ahata da kalmar kanaf kanafa akwai kuma kanfun kanafun idan ka zo da shi a matsayin suna yana nufin yana nufin gida eh kanafun gida saunu shine kariya ko daga sane sunu yawa to isim fa'il fa اسم مفعول بقى masun masun kun gani masun abin kariya abin kariya ba to wa ta'yiduhu ina fi'ilin ta'yidu ta'yid ina fi'ilin sa fi'il madi huwa alladhi ayyadaka bi nasri wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ko yuwayyidu ko yawo ga filin sana muayyid muayyad eh auni dama taimako ko na'am takallati shine wafinta wa alqad ma fiha wa takhallat ga kalman nan takhallat li amrin lam yunawwilhu man madha ra'ahu rabb la ra'ahu lahu rabbul bariyati murtada wa hina qada min dhalika al-amr man qada تلقته رسل الله في الملأ الرضا وقد رفعت من شأنه وأجلته تخلت لأمر الله كما مي تنبايا ne tambaya a can baya ce kad takhallati ko sun wofin idan idanun su ta wofinta daga bacci to daga menene ta wofinta shine yace takhallat li amrin idanun sa sallallahu alaihi wasallam sun wofinta ne li amrin saboda wani al'amari mai girma lam yunawwilhu man madha ay lam yu'tihi man madha kun san kalmar da ka annawlu annawlu shine kyauta annawlu ujratus safar saraba present zaka amfani da shi eh lam yunawwal eh lam lam yunawwal lam yunawwilhu gay man madha eh ma'ana idan manzo sallallahu alaihi wasallam ta karkace zuwa ga abinda Allah bai bashi bai bayar da shi ba ga wanda suka gabata lam yunawwilhu mamza ima karanta lam yunawwal ko mamza shi maka tawo binci daga abinda wani al'amari mai ginawa wanda ba a ba waɗanda su gabace shi daga cikin annabawan Allah ra'ahu lahu rabbul bariyati ko ra'ahu rabbul bariyati lahu murtadan ubangiji da ya duba ya duba ya duba sai ya gama zuwa sallar sun ya cancanci ya zama abin zaɓa kowal murtadon amma idan kana umma wayan mama huzun da zan ti kankara ai mutaran Allah sai ya zaɓo manzo sallallahu alaihi wasallam a gani kaman kai ne ka baje kolin hatsi sai ka rinka bi kana tsuntsuntowa Allah sun ta'ala haka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi haditu ga baki daya sai ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahinan kaza min zalika al'amri man kaza to wahinan kaza yayin da ya kammala min zalika al'amri daga wannan al'amarin man kaza irin abin da ya kammala talakatu rusulullahi fil mala'i rida talakatu rusulullahi sai annabawan Allah sai suka karfe shi suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam fil mala'i rida cikin tawagan nan ta mala'iku da bayan Allah na gari annabawa da manzannin Allah Allah ya kara musu yarda sai suka haɗu da na na mina ku to ina zuwa ina zuwa talaqqatu rusulullahi rusulullahi manzannin Allah sai suka karbe shi tarbe shi bayan ya karbo sallah ko kuma ya karbo sako daga ubangiji Allah ya jiyo annaban Allah sai suka hadu da shi wa in kana da ma ko sama ga annabi hadisin bukhari ko ga annabin da ya gani ya hadu da shi ga annabin da ya hadu da shi to bayan ya dawo annaban Allah sun hadu da shi sun tinkari manzo sallallahu alaihi wasallam fil mala'irda cikin wata tawaga ta bayin Allah madaukaka wa qad rafa'at haqiqa sun riga sun dauka kamin sha'anihi daga cikin al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam wa ajallati kuma sun girmama wato ma'ana dukan su kowa ya jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin abin da ya gani na baiwa da daraja da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ajallatu kuma sun girmama sun kambama wannan abin da Allah ya musan daukaka na'am ka ce menene na ku eh mala'ikun Allah sun karbe shi da yarda a gani eh amlaku eh malaku ba jami'an malak ba eh shine ko to ga dan ga wasu in kalmomi nan nam yunawwilhu da kanawlu ko nawwala yunawwilu ya bayar ata yu'ti ata yu'ti akwai wani littafi gunyatul mu'ti gunyatul mu'ti sharhi ne na risalatu warshil wanda Sheikh Muhammad Mutawalli rubuta sharhan wa nazman wa sharhan akan riwayan warshi don da ke neman warshi in ya samu littafin nan gaskiya kenan zai rera warshi ko a misirin ne sai an sara mishi insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala na'am albariya talikai albariyatu ko albari'atu talikai dukkan kuma bayan Allah duk wani abu na halitta yana cikin albariya in qadha bi ma'ana akmala in qadha bi ma'ana أكمل نعم تلقته تلقي شيني حدوا ko karba ka karba abu hannu bibi wanda ka litulkal qur'ana masha Allah adaa sanahu fastabanat sana'u sana'uhu walillahi danat bis salati wara'ahu walamma ataba Allah fiha sana'ahu tamannat alal ala karril usuli liqa'ahu فلما رأته قدمته وصلتي أضاءت أضاء سناه hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haske kun ga san sana da alifin haske kenan sana'u da alhamza daukaka arrifatu kar manta da maqsud da mundud ko na ibn durayd yawwa wa inna sana mawa'idhihi yuzilu anil kalbil mugaffali Allah saka da alheri shatibi ma ya ce menene a to kafin ma mu ji kafin mu ji menene Allah ya ce cikin suratul nuri ya kadu sana barkihi hasken walqiyan nan nasa ya kusa ya zahaba bil absar ko masha Allah sai shatibi ya ce na'am shatibi من القبر يلقاه وحيث وحيث بتا يرتاء في ظلمته من القبر يلقاه سنن الله يساك dalili sosai kuwa fastabanat sana'uhu shikenan kawai sai daukakansa ya bayyano kaga sana'u daukaka rif'atu kenan da alhamza gashi nan sana sana'u mamdud sara sara'u la tarkananna ila alhawa yawman afwan wahdhar mufaraqat alhawa ibn duraj ko masha Allah walillahi danat bis salati wara'u to sai ka ce wadanat dukkan su tawagan bayin Allah nan na annabawan Allah danat lillahi sun yi biyayya ga Allah subhanahu wataala kun gani ata'atu bi ma'ana ba bis salati ta hanyar yin sallah wara'uhu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya dawo kasa nan walamma ataba Allahu fiha sana'ahu yayin da Allah ya kyautata yaban nan nasa tamannat liqa'ahu dukkan bayan Allah ne sai suka yi burin haduwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ala karil usuli bisa ga mene shudewa na zamani mamarril usur karri shudewa wucewa wucewa wucewa wucewa wucewa da kai kuma na zamani babu zamanin da annabin wannan lokacin da aka aiko face ya bayyana da waye manzon Allah kuma ya bushara da zuwan shi kai karke ma har zaka ga a cikin littafin da suka gabata ma akwai siffofin manzon Allah waye shi yana da siffa kaza yana da siffa kaza yana da siffa kaza falamma ra'atu yayin da annabawan Allah sai ganshi qaddamatu sai suka gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallati ya musu sallah ya jagorance su sallah hmm imamul mursalina sosai kwa sosai kwa wannabi ne kuma ma ka gani Allah ka samu dace eh shaykhul kull wa imamul kull lalle kwa eh ibn jazari ba shaykhul kull wa imamul kull to fagen qira'a shine ibn jazari dan kuma fagen halittu ne ga baki dai shine manzo Allah shaykhul kull wa imamul kull sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh sayyidul mursalin wal muttaqina wal abrari wal atqiya wal asfiya ma duka kowa ma wallahi sayyidul kaunaini gaskiya ne Allah ka samu na ya sa'a istabana ya bayyana dike nan wali tastabina sabil wali yastabina sabilal mujrimina kira da tazo da su na'am ta'adanat bana ata'at ataba ya ya dadada ko eh ataba Allahu fara'ahu asarahu eh na'am sana'u in ka ce sana sana ya sunkuya sana'u ya yabo eh wa in kana sana zai iya daukar ma yabo din fi'ili kenan sana'u sai zanto sai zanto suna ne wannan tamannat tamanna ko akwai kalmar ko ai daga cikin harfin qur'ani ne ko tamanna tamannat suratul najmi amlil insani ba tamanna ya kalman nan nan mana eh ai maddan ne amma harfin ka harfin filin ne ai eh harfin filin ne sosai kuwa harfin filin ne ka sau lokaci kalma sai kaga ta zo da ta dauki ma'ana akwai kalmar take da ma'ana guda biyu kishiyoyin juna min al-azdad akwai kuma kalmar takan nuna ma'anona guda biyu amma ba sa kishantar juna sosai ko uku ma duk ya danganta ne da yadda siyakanta zuwa da larabci ne karri raji'u kenan kome kai komo na mene na zaman na na mana ibe wannan wannan ba mukirrin mufirrin muqbilin mudbirin ma'a wa kad aktadi wa tayr fi wukanatiha mukirrin mufirrin eh mukirrin me kai dauki ba hai inna lillahi Allah dai kai mu shu'ara insha Allah ta'ala Allah dai kai mu lafiya ai mallan Allah da za a yi abin ne sosai yawwa kuma duk manufan mu dina nan ya za yi mafamci na sosa ne na ƙura'in da hadisai amma bisa ga fahimtar magabata insha Allah ta'ala kuma na gaya mana tuntuni ni gaskiya na ɗauki kai da kake ƙoƙarin sunan alƙura'in da sunan mazo sallar sunan kai ya fi waje baka salluga Allah kuwa sai dai zanto akwai ayi sai mana saiti ba zai yi kai iktifa'i da lugan ba ka ce za ka ɗauki ƙura'ani ka fassara da hadisai ka fassara da kake so ba a'a ya ne magabata suka fassara nukan ba da misali Allah cika man jafar man jafar tun fa kafin ya tafi saudiya ya karatu yana fahim tafsiri yana hawa mimbarin wa'azi amma da Allah ya mishi arziki ya je madina ya karo karatu ya dada fahimtar luga ya kuma zauna ya dada kwankwadan abin da ya dawo kawai atmosphere na tafsiri gabaki daya Najeriya sai canja a gani a nan fadin mai martaba sarkin zazzau shehu idris Allah ji kansa aka zauna aka yi ittifaki tsakankanin malamai da na izala da na ɗariƙa da na fitiyanu cewa za a zauna a yi tafsiri babu suka babu sukan juna babu wannan zuba babu wannan kuma duk kowa yadda za a bi usulubin usulubin tafsirin malam Jafar ne wallahi wannan fadin mun tuba sarki zuwa kai shi insha Allah ta'ala irin usulubin malam Jafar za a bi to wai ke zagi zai faɗa abu ne ya faɗa abu ne na ilimi wanda kuma ba ƙarya yi ba ƙarara kuma abin a baka shi cikin a baka shi a hannunka ko mun rashin fahimtar hausanka in Allah yarda sai ka ji abin ina ma dai ka san luga mana kana da ulumul qur'an kuma kai mahaddaci ne haba sai ka more tafsirin fiye da a ce baka san fiye da a ce baka san waɗannan ilmomin ba to Allah shi cikin su ya musu rahama na'am laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yuhzi ladar rabbi munjidin fala fala qadarat illa duna qadri muhammadin tadala'at al-aqdaru an qadri sayyidin shafa kulli qalbin min dana kulli illatin laqad majjadat haqiqa su waɗannan tawaga yardaddu zababbun tawaga ta annabawa da manzannin Allah laqad majjadat ay azzamat sun girmama minhu kun ga wannan kun ga filin majjada shi muta'addi ne bi nafsihi to amma saboda dalilin waka inda ya ce majjadatu ne ma'ana ba zai fita ba to sai kawo harfin jarra wani harfin jarra za'id ne ai laqad majjadatu hakika sun yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wujuduha wa hadfuha siyani ita min din nan ba eh laqad majjadatu hakika tawagan annaba din nan sun girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abarra mumajjadin mafi kyan girmamawa ahsanan kenan kun kun banci gurin ko yawa harfu sa'id shi ko ko da shi ko ba shi ma'ana nan suka ce kafin ɗin nan za'id ne walakin litokid ka gani laisa mithluhu shay'un laisa mithluhu shay'un ma'ana yayi laisa mithluhu shay'un yayi amma Allah sai ya zabe saukar da shi laisa ka mithlihi shay'un to ma'ana yayi babu wani abu kwatankwacin Allah to sun girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa mafi kyau ala kulli ma yuhdha bisa ga dukkan abin da aka watan abin da aka ɗaukaka shi da shi ma yuhuzi aka girmama shi da shi ladar rabbi a wajen ubangiji Allah afwan laqad majjadat laqad majjadatu abarramu majjadin ala kullama yuhzi munjidin ladar rabbi shine takadirin baitin munjidin da ka anjada yunjidu ma'ana me neman taimako ba ba kan ce an najada an najada an najada ba ismin fa'ini shine munjid an jada ya nemi taimako munjidun mai neman taimako kun gani yawwa to dukkan abin da mai neman taimako yake nema an ba annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi bari mu sake fassara gurin ko lagad majjadat hakika tawagannin ta annabawa sun girma manzo sallallahu alaihi wasallam majjadatku sun girma shi abarra mu majjadin girmamawa mafi kyau ala kulli ma yuhzi munjidin bisa ga dukkan irin abin da za a ba ko kuma munjidin mai neman taimako yuhzi yake ribantuwa da shi ladar rabbi a wajen ubangiji ubangiji Allah dukkan abin da mai neman taimako mai neman agaji zai sama a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama fala kadara illa duna kadari muhammadin kai babu wata daraja face darajar nan tana ƙasa da namun zan Allah ne sallallahu alaihi wasallam tadala'atil aqdaru kai in gajanta maka aqdaru yana da ma'ana menene kaddarura ko jami'i ne menene kaddur ko to al aqdaru sai ka ce menene darajoja darajoja matsayoya tadala'ati sun kaskantu an ƙadir sayidin afon tada'alat ko to dukkan darajoja sun kaskantu tasagarat sun zama ƙanana shi taza'alat ta tazala'at an kadiri sayyidin sun kaskantu gabarin daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shugaba shafa kulli kalbin wanda ke shine ya warkar da dukkan zuciya min dana kulli illatin daga dana mama na dana ciwo ciwo ko rama rama na dukkan mene illatin na mara lafiya kaga illa menene ismu fa'il na illa eh alil jamil shi ne ismu fa'il na illa alilun mara lafiya kenan kun gani ismu maf'ul ba hadisi ma'alul ko kuma mene mu'al mu'al duka abin da ke da rashin lafiya ciwo illa ana ce mishi mu'al ko ma'alul na'am Allah to jamil jiddan Allah ya sha ruwa matakin farko ko bai sun fa'il din shi na'am mu'illun to sai wani kuma Na'am. Eh? Alilun a wannan na na mara lafiya ne. Eh. Allah alun kenan. Hmm? Alil ko? Na'am. Amma misalin wanne za ka yi na to? Hmm? Warakan mara lafiya. Eh. ka gani na e alon e kaman mene kaman ai mun yi shi ba mun yi shi jama kaman marra marrun allah alon barakallahu fikum yawwa to isim isim maf'ul ba kujo wanda kai kaman farra farun ko eh kaman harra harun Allah saka da Allah ba da daga to Allah ka samu dace Allah ka fahimtar da mu watan abin ne dole yana da ke dole musan waɗannan kaga fili mazin duk Allah ne Allah ya sha ruwa a matakin farko Allah ya zama ya ji ciwo Allah ya yi rauni ko kuma ga cinin to ina wanne ne isin fayil din eh Allah mai ma'ana kaza ina isin fayil din sa da maful da masdar to ai wannan abin da zai gadar maka da sanin wannan kuma sai mu wata atul fasil sai mu wata atul fasil bayan ma'ajim yawwa in Allah da zamu ci gaba da karatunta mu wata atul fasil insha Allah zamu ci gaba a hankali a hankali Allah da shi yassare mana kuma ya sa mana albarka to na'am sai menene kuma dana akwai na rama akwai na kuma rashin lafiya marad eh bakhil kuma to ai shi wannan dhanna kaman man kaman malla ka gane eh dhanin daga dhanna kaman zanna kaman ganna kaman madda kaman kaffa ka gani kafif banin eh eh mana bi bakhil ba sosai kwa eh akwai danna a afwan menene kace eh a okay to eh wannan zana wannan mutalli ne wannan mutalli wancan ko fi'ili madinsa kamar ka ce ne kaffa donna ya yi rowa amma ba mamaki kan zo da kuma wannan ma'anar eh din za ka ga abubuwan da babu wanda ya hada da wannan ilimin sai Allah shi ne saukar da abu eh zai dauka insha Allah na mana shi wancan ma'anar da ta yi da ma'anar rowa eh a wata rowa da kwashe da zanin bakhil a muttaham a'a wannan abin zargi wancan kuma ruwa wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin da fa'un na to ai yan garin ku ne ma ai shine na wannan lisbi muttaham shi ba abin zargi bane dangane da al'amarin gaibi ba wannan kuma da dadun bakhil shi ba marwaci bane dangane ga al'amarin gaibi in ma san gaibin zai san zai san ai to Allah ka samu dace Allah ka kara haska mana na'am sai menene huwa alkhairu da'i haka ne haka ne ko shafa kulli kalbin min tana kulli illatin ya shafa kulla kulli kalbin ya warkar da dukkan zuciya min tana daga ciwon nan kulli illatin haka ne ko daga ciwon kowace illa daga ciwon kowane illa to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daraja ya bashi matsayi dukkan darajoja na halittu ga baki dai na ƙasa ga darajinsa ne sallallahu alaihi wasallam ya kuma warkar da kowa daga ciwo na jahilci ba kun san ciwo shi ma akwai ma'anawi akwai hissi akwai ma'anawi akwai hissi zaka ga zaka yi ganin mutum da miki gashi a hannu ko a kafa ko a jiki hissi kenan akwai kuma ciwo na munafinci kafirci da sauransu kaga wannan na ma'anawi kenan to Allah ka samu dace majjada bi ma'ana azzama majjada suna daga cikin kalmomin Qur'ani mawad na Qur'ani majjada majidun jamil balo Qur'anun majid filohin mahfuz kaman akwai wani kuwa hmm wal Qur'anil majid jamil jiddan to da wani a cikin Qur'ani akwai wani kalmar kalmar majidin ba ta da yawa ba su wuce biyu ko uku ba insha Allah ta'ala eh kaga na eh innahu hamidun majid eh kaga guda uku kenan to Allah ya kara fahimtar da mu yo kaga na wannan kuma shi majadani rabbi a abdi ko eh shine ita kalmar ce shi yahuda yahuda yake ribantuwa ko ribantuwa da abu na'am na'am yuti yake yuti yuhzi daga ahza yuhzi ahza ya bayar yuhzi yana bayarwa sosai kwa a ya danganta da siyaga za a ci iya cewa yuhza amma ba anan ba mana za a iya zuwa ya danganta ne da yadda aka jijjiyo kalma sosai kwa Allah ka samu dace sada me yi manin sada ya shugabanci ko ismul fa'id din shi ba sayyid gashi nan ala qadri tazalaatil aqdaru an qadri sayyidin yana nan ya zo cikin lamiya shi ma sayyidin sai ismul fa'id din sada su asalin kalmun fa sau yidun ne sau yidun ne domin daga sada ya sudu sada ya sudu ka gani ya wudu bai wasu ne ya fi'ul ko ismin faɗin shi fa sawid sawid ka gani to anan sai wudin afwan sai widun sai widun to sai a ce ijtama'atil ya'u wal wawu فسبقت إهداهما وتحركت سيد نعم سبقت إهداهما اجتمعت الواو والياء والواو فسبقت إهداهما فقلبت فقلبت الواو ياء سأكت سيد yana nan cikin kuma wannan fadi yana nan cikin nawul wazifa din mun yi Allah saka dare shi sosai fa watan ni matsalin da ke damunmu kamar matsalin karantar da harshen turanci ne a makarantunmu ba abin da ya jawo wai ba wai ba iya ba ne akwai malaman da suka iya to sai dai menene focus na malaman musamman gwamnati ba don a iyan ba ne kaji da kishin da ke cutar da mu wallahi ba don a iya ba ne kawai a dai kawai samu certificate din ne kawai a wuce shi kenan sannan mu ma masu karatun mu ma muna da wannan matsala yanzu in ka tsaya kana wani calculation kana na kokarin fito da nabuwa sai a dalla ka cika man guri dalla an wuce da saninka bari kawai ni dai kawai in samu dai certificate din ko in wuce yi in ci jarba saboda malam mutum zai dage yi kokari su gama makaranta wanda ke kasan shi ba sai ya riga shi samun aiki shi na nan da ya riga so s- yau shine a ce yau proficiency naka kwarewanka ne gwamnati za ta duba a dauki ma aiki a ba da dai yan Najeriya sun zama malamai na malam a maji gaskiya laifin gwam- gwamnati ce ce mai babban laifi haka yake eh tabbas tabbas sosai kwa haka yake wallahi haka yake sosai kwa iyi haka yake to Allah ya shirya mana shi yasa gaskiya yan uwa mun ko ka je kai karatun in ka dawo bayan ka gama gashi ka samu result ɗinka lafiyayye ka zo ka zauna kai training kan ɗin kanka wallahi ko third class ka fita da shi a san cewa eh lalle kai wannan karatun Allah kuwa ah to kun kun san an ce akwai wani interview da aka je sai aka ce ba a san mai third class ko pass kawai mai first class ne da second class ake nema a yaya aka yi ya aka yi sai da wani mai third class da ya san yadda ya saka shi ga cikin gudun nan duk da fa an tace fa an yi abin nan fa screening fa da sauransu ba amma ya aka yi dai har ya shiga gudun nan da aka yi jarba shi ne ya zo na ɗaya Ha! da aka duba takardun shi result din shi da ya rubuta sai ga shi third class ne suka yi ta mamaki to yi kai ya kai kashe gurin nan ya ce a ai na shigo in nuna na shigo ne in nuna muku cewa ya abinda takarda na take reading ba shine abinda Allah ya sanar da ni ba ka gani so nawa ne lecturer zai fito karra in baka sai hand out din shi ba ko eh, novel din shi ba baka da ba za ka ci zarba ba so nawa a Najeriya an yi wannan mafi ya wuce dubu ka gani a nan najeriya ne shi lecturer burin shi fata yake jin daɗi ke ka faɗi wallahi in ka fita waje sai- a haka suke ake jawo ka A- a- sosai akwai wani malaminmu dokta ne shi ke gaya min da bakinsa yana yana yana yana nan abu ne da ya tafi sudan karatu ya je phd din shi can yana ofishin abin nan su ba zana shi su ba bazan nashi daga kan shi fa ya rinka shiga cikin library nashi a dama haɗe ke da office ɗin shi wallahi ya dinga kwaso littafi ya dinga zuwa yana kima akan tebur shi wanda malamin namu ma shi ya ɗauka duk research zai yi su su ba zan ɗin nashi zai yi yana jibga su sai ya ce mishi ga haɗa littafin kwashe ka tafi da su masaukin ka je ka ta karanta wallahi wallahi malam ba ruwa so ake maka ci abin ka iya a sa maka albarka gaskiya ne a sa maka albarka kuma wata abin da gwamnati allah ji kamar aliyu shika allah ji kan shi a san aka kama in aka in lecture ya kama shi result galibi an fafadi sai ce to kai ne baka iya ba haka ne kai ne baka iya ba ka je ka kare ka je ka improving the methodology naka Allah kuwa kuma gaskiya ne Allah ko da kiki ne in dai za ka karantar da shi to ina tabbatar maka in dai za ka bin shi a hankali karantar da shi yadda ya kamata in Allah da ko za ka ga ba wai ana son ne wai sai kowa samu fasila ba ai dama babu yadda za a yi ko su lafcori na ka zo ka zo nan da su sai kai mamaki wanda ta kanta shi ne mai first class sai ga shi ya koma master class ka gani to Allah ka sa mu dace nan ma nan mm su gore shi inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah subhanallah Allah shi kyauta to Allah ka sa mu dace ku wale soyi wale soyinka yaya yake amma yanzu bai ba turancin kashi ba ka gani a ce ma yana zuwa waje zai karatu kawai ma sai gashi wai ɗaya daga cikin nabarsun da ya rubuta ne ake karanta a jami'a alaikun sa a'a abin da ya fi kamata najeriya ko abin da ake kwasirin shi takardanka ko da yake gwamnati ne amma kamfanona kamfani su ba ruwansu experience kawai skills eh a gani haka waje a'a me kake da shi a kwakwalonka shi ne wanda za su amfana za su riba da kai iyi ya zuba ko akwai wani akwai wani aboki na dalibi na yana nan tijin dukun ne shi fa ba likitanci ya karanta bai komai ba yana nan ana asibitin ga masuwa ba art yayi bai da alaka ma da science Allah ya sa aka dauke shi aiki asibitin yana yana yana yana ganin yadda suke aiki yanzu ina tabbatar maka fresh graduate graduate yazo wallahi shi zai koya mishi operation zai yanka ya fiɗe ya fitar da cuta kuma ya koma ya dinke cikin iko Allah ta shi lafiya da wallahi malam har har gida ka mishi patient zake yi har gida ka mishi ake yi
na'am ana haka kashi eh yake gani wala mala dole suka dauke shi ma aiki dole muna da wani likitan ido nan eh muna da wani likitan ido hatta eye center hatta eye center na Kaduna kiran suke yi lokacin nan yana asibitin ga masaba shi ma ba ba professional sa bane ka gani to Nigeria mu ne dai kai akwai ma paper qualification to tunda kuma wannan ku gashi komai yandare su komai yandare su kawai Allah shi kyauta na'am eh akan abin shafi sashen sunan kwamfuta ma da yake magana cewa akwai abubuwan da wanda bai da kwali ma zai yi wanda wanda bai ci ma dama ba zai yi insha Allah muna da wani yaro anan ana ce mishi Sama'ila mallan yaron nan har yanzu boye kan shi yake yi amma ba boye kai na laifi ba saboda jama'a mallan ibn zo ya je yayi ya je yayi computer anan poli amma wallahi wallahi ka kawo mishi waya ko yau ka zo ka shigo da waya Najeriya ka kawo mishi ta lalace ko saiti nata ya lalace ko maka wani abu ina tabbatar maka nan take yana duba ta shi shiga bibbi bibbi zai ce maka za lalace kuma zai gyara maka ita nan take malam wallahi har layi ake mishi a nan gurin layi zaka ga wanda ana layi yana yin gyara waya ne buri a ce malam ina da kuɗi ina da hali wallahi yaran nan da in Allah da sai na taimaka mishi ya tafi irin kamar su Japan ko makamancin wannan ya je karatu wallahi malam har yanzu kuma yana nafa dan baiwa ne na karke sama'ida dan sama'ida ce mishi ko dan baiwa ne na karke wallahi malam eh sosai kuwa kai akwai sun da sai rike maka wayoyi uku ya taba wannan ya taba wannan ya taba wannan irin ta sunan ba ya taba wannan ya taba wannan ya taba wannan ya rike wannan da ya jiyo da hannu ɗaya ta taba wannan ya tattaba wannan wallahi tallahi da lokaci da ka gani to yanzu irin waɗannan su ne najeriya kamata ta haɓaka su ballantana wannan mulki huwa alkhayru da'i ila khayr millatin karimun jalilun min kiramin wajallatin eh shafa kullu kalbi min dana kulli illatin ai mun gama da wannan ko na ka ce to a to mu namu kaga ba wannan amma ku yi alama ba mamaki zai kama da shi a gaba ku yi alama amma mai biti ki cewa mukubilin mu'dilin
محكم آيات الكتاب المفضل hmm.
المفصل hmm. shafa kulle kalbin ko Mas- na shafa kulli kalbin kulli da'in ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya warkar da dukkan cuta ya warkar da mutane daga dukkan cuta lidama'id watan cutan zukata shafa kulli da'in lidama'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya warkar da dukkan cututtukan abin nan zuciya mu'udulin mai wahala duk wani duk wata cuta na zuciya da ta gagara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya warkar da ita mu'udil a gani menene mu'jiz dukkan wanda wata cuta da ta gagara mu'udil kenan bai mahukami ayatul kitabi da kyautatattun ayoyin nan na alkur'ani almufassali wanda aka fitar da shi fitar da shi dalla-dalla famanziluhu la shakka arfa'a manzilin famanziluhu saboda haka kaga matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam arfa arfa manzilin shine okay darajar manzo sallallahu alaihi wasallam tafi kowace daraja ita ce mafi daukakan daraja la shakka babu shakka sai mene tada'alatil aqdaru an qadri mursali tada'alatil aqdaru dukkan qaddarora ma'ana darajoja darajoja daraja daraja daraja daraja sun kaskantu an qadiri mursalin daga darajar nan na aikakken Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafa kulli qalbin min dana kulli illatin a da shi dan ma ba cewa yana da shafa kullum
kalbin min dana kulli illatin kalbin min dana kulli illatin mm yawa kuma kaga alhamdulillah kun ga tana din nan ko mu ana mu an rubuta shi ne da ka gani kuskure ne faka masu na bugun misar ba za ga rubuta da alifin ne da ya'un kai da alifin ya kamata a rubuta eh ba ka shafa nan ba ka ganin ma haka kuskure ne wannan duk da alifin ka duba gani shinin da fa'un biyu ko alifin da inna fa ai ana sa dogo ne yawwa jazakumullahu khaira na'am huwa al-khayru da'i ila khayri millatin karimun jalilun min kiramin wa jillatin hawa al-fakhr min wajhaini hubbin wa khullatin tahallat bihi al-ayyamu ahsana hilyatin kai wa hallat bihi al-afhamu asana hillatin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam huwa al-khairu shi zababbe ne fa addai zababban mu kira ne mana duk cikin wazo zama shi zababbe ne da musamman ila khairi millatin zuwa ga mafi alherin al'umma kaga milla nan kuma al'umma fa yawa kuntum khairu ummatin ukhrijal lin-nas karimun shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai baiwa ne jalilin mai girma ne ko min kiramin kai ya ma fito ne fa daga tsatsan masu daraja wajillatin da kuma mene da kuma jilla ma ma'ana jilla generation kenan al'umma jil eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja ne kuma ya fito ne daga masu daraja kuma an aiko shi zuwa ga al'umma mai daraja kai Allahu akbar kuma ga littafi Allah saka da littafi mafi daraja kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun ga da wannan ne nake kara janyo hankalinmu wajibi ne ka ga ka dage iyalinka suna karatu saboda ƴaƴanka su ma su taso cikin karatu da albarka ka gani su taso cikin karatu da albarka idan so samu ne ko da duk cikin danginku an lissafo da wani da wani da wani da wani da wani to in aka zo a ce daga kanka ko ƴaƴanka a ce to kaga daga kan wani har zuwa kaza ko daga kan wani nan ne kuma aka samu mahaddata Qur'ani na gari har zuwa sama an samu canji kenan kaga zuriya ce ce albarka ka gani ka gani to haka ne ya kamata gaskiya mu yi karatun nan kuma sannan ‘ya'yanmu musa su masu yi karatun wallahi duk ɗan da ya more mai iyaye masu karatu to in allah da shi maka za ka yata su sai da inge wacce jarabawa yaran da iyayensu suka mori karatu to su ma in Allah za ka sun mori karatu sai dai wata jarba ta ubangiji ko da Allah ka ba mu zuriya ta tsarkaka masa albarka nan malam mana wato kamar malamai na duniya da sauran ba su da lokacin tsaya kan wani yaro a to ai kuskure ne ko wannan kuskure ne gaskiya don gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da yau da a ce ƙungiya za ta gane na? Allah shi da na? na'am na'am eh nan da dubu shida
amma ka ce ɗaya daga cikin kayan shi ma shi ya shi wani san ma fara ɗaukar da kamar da sai a wallahi ɗaya ƙarshe aka siya aka kai library ai abin da ke faruwa kenan watan kaga kan kaga in ka duki nan zaria ga mu da malamai dan kara dan kara waɗanda malam suna kishin gide irin su mukama shu'ara muktasar ana jawo wallahi da ka suke wallahi da ka bukhari muslim abu dauda tirmizi nisa'i da ka suke fassara su da sauransu amma tafiyansu sai zaurukan suka zama kaman kufayi ba waɗansu waɗanda suke zama suke karantarwa galibi to wani ya ce wai saboda ai wahalin da suka sha ne ta suna almajiranci to shi ne ba su san ba yayansu da zarar yaran sun ba ta suwa boko kawai kudi kudi kudi kawai to Allah shi kyau zai da awa biyu nan bada na idan abu ne zai da awa biyu nan bada a kai awa biyu wani idan awa biyu mana ai wani kwamiti talatin ma biyu shaf shaf shaf shaf kawai zai yi ya dan bayar kawai a wuce wai- wai wai ma yake wanda ke da shi kenan wallahi malam ilimi ne sun baki malam malam ilimi san malam malam ku ta da Allah shi cikin shi mishi rahama malam mai zawa ko ba ka zawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shi da ya manya ne ai malam bai da yayi mai ne ba shi sai ban da kuma ɗaliban na shi galibi wanda suka girma Allahu ba akbar garin nan ba ne. kuma shi ya ga ya ba da lokacin shi sosai la hawla wala quwwata illa billah Allah na faɗa musu ma ana karatu suna da kuna rubuta amma in ka zo ka same shi zai sa maka kuma lokaci to wannan laifin makwabta ne ya kamata makwabtan nan su kokari su sami a su duba cikin manya-manyan ɗaliban wane ne ya sha abin kuma yake da zuciyar bayarwan su yi mishi gata a zaunar da shi to ka zauna ka ci gaba da karantarwa a zaunar malam mu kuma cikin ikon lausun ta za mu yi kokari ya zanto a duk ƙarfin wata a rinka karo-karo ana gina shi Allah amma babu gori kuma babu jinkiri eh babu gori ba jinkiri duk wanda zai yi fi sabilillah Allah ku abin da ya kamata kenan ai to yanzu ka ga shi kusan kowane malami zai tafi sai dai ya tafi da abin shi kai kan makwabta gida malam zama wani malam kuma da yi ma haka mm hannuwa ne ke yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya kima kwamfata karatu kima ba da nan ne ikin yana rayuwa rayuwa ta buga ko ya subhanallah subhanallah Allah shi kyauta to ya yan uwa mu dai yi kokari mun dai ji yanda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabo shi bayan ya zabe shi kuma sai ya zabo shi daga tsatso mafi tsarki mafi daraja kuma ya aiko zuwa ga mafi darajar al'umma da kuma mafi darajar littafai to ya za a yi mu ma Allah taimake mu wa in kana dai ba za mu kai ba amma ya za a yi mu zama fitilla a cikin danginmu zuriyarmu ya zanto kuma abin har ‘ya'yanka har ‘ya'yanka abin ya ci gaba ka gani Allah shi kyauta wannan jinna na lamu ya ce jam'u jami'i
Eh, jinna haka ne a'a ina zuwa bari in nemo kalmar huwal khairu hawal fakar min waje haini hubbin wa kullatin ko a mun yi nan a karimin
to a jilla eh to gaskiya ban duba ba ni kawai abin da ya kalla ila khairi millatin kawai sai ni tsaya nan gurin eh gaskiya ne karimin shi mutum ne mai daraja sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai daraja jalilun karimun daraja ne na kyauta jalilun daraja ne na matsayi min kiramin kai da ka zababbun mutane masu daraja wajillatin da girma da girma jami ne na jalil akwai lafu da na shirin murattab jilan eh jilan jil sosai kuwa hawan fakhra min wajahaini shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattaro ababan alfahari ta fuskoki biyu na farko da ya tattaro hubbin soyayya daga ubangijinsa wa khullatin sannan kuma daga mene da mene da badadi watan a gashi dai na farko masoyin Allah ne kuma abin kusantarwan Allah ne ta hallat bihi al-ayyamu kai in ma ba gane shi ba ba da da muka bayani jawaye shi Allah ya mu kwanaki ta hallat bihi sun yi ado da shi eh da aka haife shi kwanaki kawai sai suka zanto masu masu ado ahsana hilyatin da ado mafi kyau hilya ado zina bi ma'ana wa hilyatul awami awami ne shofil hilji wa fil khasami ganu bin amema ibn juzri ke cewa kuma bayan wannan wazinatul ada'i wal qira'a wa huwa aidan hilyatut tilawa wazinatul ada'i wal qira'a tambas tabbas na'am wa hallat bihi al afhamu ahsana hillatin wa hallat sannan kuma al afhamu menene al afhamu jami'in al fahmu fahimtota ko fahimta fahimta hallat me ma'anar hallat da su sauka ahsana ahsana hillatin eh mugallal
Banda to
muballal banda
ban fa gane ba muballal
banda banda muballar to to to to to to na fahimci maganarka daga balag ko to a hallat wa hallat bihil afhamu sannan kuma fahimtota watan fahimta fahimta ahsana hillatin ina zuwa wa hallatil afhamu bihi a tazayyanat ne fa nan hallat ba wa hallatil afhamu fahimta fahimta sun yi ado sun yi kyau sun yi a- sun yi kyau nazarat nazarat hallat
A, to afwan to wani na koma baya kenan ina zuwa wal khayru da'i ila khayri millatin karimun jalilun min kiramin wajillatin hawal fakar min wajhayn hubbin wajulla wa khullatin tahallat bihi al ayyamu to to gashi nan ne bari mu koma daga nan baya ba tahallatil ayyamu bihi kwanaki sun sun zama masu ado watan sun kawatu da shi ahsana hilyatin da ado mafi kyau kuma fahimci wannan ko to sai kuma gaba wahallat bihi wahallat bihi al-afhamu al-afhamu fahimta fahimce fahimce hallat bihi sun sauka da shi al-afhamu bana al-uqulu ma'ana an kawo fahimta ana nufin hankulan watan hankulan mutane ga baki da ko masu hankula din a hallat sun sauka ahsana hillatin ga masauki mafi bene mafi katan mafi katanguwa ahsana bi mana muje suratul anbiya wali sulaiman riha fa fahamna sulaimana wali sulaiman riha asfatan tajri bi amrihi وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم sannan wa maryamu mutantil imran allati yawwa madalla wal musanatu minan nisa'i madalla wa dhannu annakum mani'atuhum fasunuhum to kaga ga kalman nan to tahallat wa hallat bi kun san da ka hallani halla ya sauka halla ya hullu aw tahullu qariban min darihim na'am aw tahullu qariban min darihim ko al'afhamu hankula watan hankula sun sauka bihi da shi a hassana hillatin ga guri mafi katanguwa hillatin shine guri kun gani guri masauki ahsan mafi katanguwa kamar ni izafatu sifa ne illa musu mun bincika kalman ko to Allah ka samu dace hisnul muslim eh hisnu gashi ne ga kalman na hisnu katanga ba to sai mu sa nan in Allah ya kai mu sai mu ci gaba insha Allah yau alhamis ne ko afwan laraba ne ko to alhamdulillah idan Allah kai mu gobe insha Allah sai mu tashi ba abinda Allah ya ba mu kuma karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure kuma ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk